الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعني تشبوش الجنة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايع هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna masu farawa da jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahamar shi da tausayin shi ya nuna muna wannan lokaci mai tarin albarka wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da 18 ga watan Ramadan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1445 wanda insha Allah ta'ala ya yi daidai da 28 ga watan uku miladiya shekara 2024 in ya inganta wannan kuma insha Allah ta'ala shi ne darasinmu na goma sha bakwai daidai a cikin wannan shura mai tarin albarka ita ce suwatul baƙara saken karatun namu shine karatun hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aiki da shi shi aka ɗai zama lahiya ga musulmi na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai jiya idan uwa bu manta ba mun tsaya faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa idza laqul ladina amanu qalu amanna alaikum salam وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون وندا جيا وإذا خلوا إلى شياطينهم mun hada kawo maganganun malumai sai muka shiga bayani dangance da abin da ya shafi makircin irin wannan makirci na uwayen gidan wa'annan mutanen su ne ni yahudawa da mushirkai da nasaru baki daya kamar yadda jiya mun kawo magana na mujahidi yake cewa wa idza khalau ila shayatinihim yace ai ila ashabihim min alladhina ya'muruna bit takdhib wa khilaf ma ja'a bihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ai idan suka koma zuwa wurin munafikansu da mushrikansu e suka koma zuwa wurin mutanensu na daga cikin yahudawa wanda suke umarta su da tini da su ƙaryatar da abin da annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake bayani da kuma su saba duk abin da annan muhammad sallam yake yi yake gaskiya ne wannan magana ne na ibnu abbas shi kuma imam mujahid abin da yake ila ashabihim sai yace minal munafiqina wal mushrikina shi kuma hatada sai yace ai ila rusuhum wa qadatihim min ash-shirk wash-sharr wa bi nahwi dhalika fassarahu Abu Malik wa Abu Aliya wa Siddi wa Rabi bin Anas وقال ابن الجرير والشياطين كل شيء مرتد ويكون الشيطان من الإنس والجن wannan duka maganganun da su gushe ba suna bayanin kan mushirkai da munafikai na daga cikin yahudawa da nasaru da sauran wanda suka kafurce mu abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi ba don komi ba sai don su cimma burinsu abinda suke so su cimma suna ƙoƙarin sai sun kashe ya za su su suma ya za su su kashe addinin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahi Allah ya ce suna ƙoƙarin sai sun kashe wannan shari'a wannan hasken da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo mana da shi amma Allah ya ce wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafiruna Allah zai cikar da wannan hasken shi ne Allah zai isar da addinin shi ko da kuwa su mutanen banza wanda suke makiyanmu ne makiya addinin mu ba so ba wanda a taji yawa daga cikinsu masu shirya ma'annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam makirci daga sun je sun saurari karatu alkur'ani sai ka ga suna mamaki bambance in ba a ba walid ba wanda da ya je wurin annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rade yana sauraron ya jin ya manzo Allah zai cewa sai ya ce kai da ya dawo wurin sa Abu Jahal ana lahiya ya ce kai gaskiya ya ji abin da bai taɓa ji ba menene ne yace wannan magana ta annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba sihiri bane ba bokanci bane ba kuma waka bace dan duka su siffanta alqur'ani da wannan sufofin sun ce annan Muhammad sallallahu boka ne sun ce annan Muhammad sallallahu masihirci ne wani ma cewa in haza illa sihiri yu'sar wani yace illa in haza illa qaulul bashar kamar yadda zaka ga alqur'ani suna ta kokarin ya za su karyatar da annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka ɗaya daga cikin su wannan ana kawo shi bangaren babi na mu'jiza na alqur'ani ya je a inda annan Muhammad sallallahu alaihi yake sallah sai yake cewa daga cikin abin da yake cewa to shi wannan mutumin waka ce yake annabi sai ya zo sai Allah daidai surar da yake karanta tana ba da irin amsa abin da yake cewa Allah ya ce wa ma huwa bi qawli sha'ir wannan ba maganar mawaki bace ba ce boka ne shi ma ba maganar boka bane yace shi ba abin da ya bashi mamaki irin da manzon Allah bai san zuwan shi ba amma kuma ji in yayi magana sai Qur'ani ya dawo mishi da amsa to wannan shine mu'jiza na alqur'ani wanda zaka ga zaka zo wurin wa'azi ka zauna in ka ji mai wa'azi yana bayanin wani abu ka ce kamar da kai ne yake wanda watakila mai wa'azin nan bai ma san kada aikata wannan abubuwan ba ko kuma bai da labari kan wannan abubuwan to a kowane lokaci in suka koma wurin mutanen banza na daga cikin uwayen gidansu wanda suke umartar su da sima annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sima Allah subhanahu wata'ala shirka su saba duk abin da annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi ba don komi ba sai dan a iya kokarin su wai su suna tunanin za su iya kawo mu addinin musulunci cikas wanda kamar yadda in an ce shedani babban malami ibn kafir ya ce ibn jarir ya ce wa shayatin abinda ake ce ma shayatin shine kulli shay'in murtad duk wani abu wanda yake ni na bangaren abin da ya shafi ridda wa yakunu li shaytan min al ins wal jin yace haka kuma shedan za a iya samun shi cikin mutum da aljani kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ce wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al-ins wal jin Allah subhanahu wa ta'ala ce haka muka kakaba mu kowane annabi shedanu na daga cikin mutane da aljanu duk wani annabi zai fama da wannan haka kuma wani wanda ya dauki hanya da annabawa kuke kanta shine hanyar mi hanyar qala Allahu ala rasuluhu ba shakka zai haduwa da irin wannan shedanin na mutane da aljannu haka in ka dauki annabi annabi annabi nuh in ka ɗauki annabi Musa in ka ɗauki annabi Isa dukkan su sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ya jarrabe su in kana kanan tarihin su zaka gani lallai su ma cikin al'umma su akwai wannan shaidanu wanda kullum wani wasu ya za su shiga sun karkata da mutane daga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya zo musu da shi haka akwai hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya hita cikin dare ko da ya hita matar shi Aisha Allah ya kara mata yarda ka san mata da kishi ko da ya dawo sai ta fara ga mahussa tana tunanin ya tafi wurin ɗaya daga cikin matan shi muna fahimta kawai ko da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya dawo sai yake mata halin shedanin naki ya hau take ob shedani ma nake da sai annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai ba wani mutum a duniya face Allah subhanahu wata'ala ya mallaka mun shedani dukkan muna muna da shedani wanda suke tare da mu sai ta ce mu manzo Allah hakkai sai ce hashi sai dai shi Allah ya taimake shi wannan shedanin nashi ya musulunta bai umarta shi da ayyukan banza muna fahimta shi yasa yana da muhimmanci mu rinka roƙo Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu daga sharrin kawunanmu muna da sharrika iri-iri manzon Allah da kai sai ka jina cewa wa na'udhu billahi min shururi anfusina ya Allah ka tsare mu daga sharrin kawunanmu to in wa in manzon Allah zai wannan addu'a mu ne wanda suka cancanta mu yi wannan addu'a muna fahimta to kowa yana da wannan shedani wanda Allah subhanahu wataala ya malaka mai ƙarin in shi wanda yake ni duk inda yake yana tare da shi kowa daga cikin ba mace ba namiji to Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu daga sharrin shaydanin aljanu da mutane haka bayan shaydanu na aljanu sai kuma mi shaydanu na mutane wanda su kuma kullun suna umarta abubuwan da shaydanu suke so ko abubuwan da shaydanu suka zo da su ko abubuwan da ya saba makarantar wa'annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to duka wannan abu ne wanda ake so mu imani da shi wanda kai da kanka a wani mutumin daga ka kalle shi kai da kanka ka san wancan shi ɗani ko ba haka nan ba saboda za ka ga rayuwar shi babu wani haske na alkhairi tattare da shi shi kullum in dai ka gan shi ba alheri bane ba sharri to kun ga wannan ne shedani ne na mu na mutum Allah subhanahu wataala ya tsare mu wanda su ma suna dauke da nau'ikan sharrika nasu kullum ba su yada alkhairi sai shari shi yasa mu roki Allah ya tsare mu daga wannan sharrin na shedanan aljanu da mutane saboda kullum in suna zawa suna tusa ma wasu abubuwa yau da gobe in ba su yi nasara kanka ba in Allah bai taimake ka ba wata rana za su iya nasara kanka babban malamin musulunci imamu ahlus sunnati wal jama'a shine imamu ahmad bin hanbal Allah subhanahu wa ta'ala ya kara jikan shi da rahama ya zo mutuwa a mutuwa fa ran shi na fita shedan ya leko ta takanga yana ce mishi kai aiko baba ahmad ka tafi ka yi karfi na ka ci nasara ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza kun san ya aka yi imamu ahmad bin hanbal yake ce ma shedan har yanzu da saura har yanzu da saura mu yanzu da mu ne ke dan ya zo ko ta mawanci ya ce ka haƙari shi ai sai ka fara buɗe gaba ko kana kai ka samu imani irin na Umar to amma saboda suna da makirci irin nasu yanzu nan Imam Ahmad bin Hanbal da ya yarda da shi dan ya fatar da shi da ya yarda da abinda wannan shedani ya gaji yana cewa kai kayi nisa kai ka ci nasara da yanzu ya fatar da shi kage da Imam Ahmad bin Hanbal sai ya mutu kan turba wanda yake ba na addini ba saboda shi ya yarda ya fi karfin shedan amma cewa yake har yanzu da saura ban yarda ba har yanzu da saura sai da ya mutu sannan ya samu maraba da shi to haka shedan zai ta bibiyan mu ko sihiri aka yi ma shine zai ta bibiya zai yi ta bibiya zai yi ta bibiya sai ya ga wani lokaci ne kake da sakaci karar kana addini sai ya fada gare ka wanda yana ɗaya daga cikin lokaci guda hudu wanda shaidani aljani ko sihiri yake samun dama ya shiga cikin jikin mutum na farko daga cikin guda hudun shine akwai me ake ce mishi sha'awa in kana da yawan sha'awa to duk lokacin da aka yi ma sihiri ko aljani ya so shiga ka zai shiga ka cikin sauki amma in Allah ya yarda amma in mun ce sha'awa kake ɗaukar wancan sha'awa duk sha'awa na rayuwar duniya da yanzu misali in kana son gida a rayuwarka sai ka ce to kai sai ka bi ta kowace hanya ka mallaki wannan gida a rayuwarka to kenan duk lokacin da mutum ke bin wata hanya zai iya bin wadda ta halitta zai iya bin wadda ba ta halitta ba haka in ya ga wata mace da yake sha'awa to duk hanyar da zai bi yayi lalata da ita sai ya bi muna fahimta haka in ya ga duk wani abu wanda yake sha'awa da na rayuwa to shi kawai zai bi da hanyar da ya ga zai samu wannan abu ba ruwan shi da ni Allah ya shimfiɗa ka za halaka ne ka za haram ne muna fahimta kenan in muna da tsananin sha'awa na san duniya musamman neman duniya babu taka tsantsan muna bi ta kowace hanya muna cewa mu ce mun samu duniya muna fahimta yan uwa hanya na biyu shine ne ake ce mishi khawfu shadid ka shiga tsoro mai tsanani duk lokacin da ka shiga tsoro mai tsanani lallai shaidana aljani zai iya shiga jikinka in sihiri aka yi ma zai iya fadawa jikinka wannan lokacin muna fahimta shi yasa ba a san musulmi ya shiga irin wannan tsoron to kana shiga tsoron wannan ka ambaci Allah sai Allah ya baka kariya akwai yanayin da in ka shiga za ka ji kaf rayuwarka ta tsorata to in dai baka nemi taimakon Allah ba to yanzu in akwai wani abu da ya shekaru yana bibiya ka zai iya shiga jikinka wannan lokacin akwai malam wahid abdulsalam bale ya kawo cikin littafin shi sarimul battar su tasaddi ni sahratul ashrar na wata mace da kishiyar ta yi mata asiri aljanin da kanshi yace ya yi shekara yana son ya shiga jikin macen nan bai samu dama ba sai malam ya ce mishi to ya aka yi ka shiga jikinta yace mace ce mai kula da addini mace ce mai kaza yake tun da aka yi asirin ya yi shekara kullum bibiyar ta yake yi ya samu dama ya shiga jikinta bai samu dama ba shi wa aljani aka ma asiri tare da shi zai manne ma ne gam yana jiran dama ta minti guda ya shiga jikin kai wulakanta ka yace wata rana da barayi suka shigo gidanta muna fahimta ko da suka shigo gidanta sai suka taba taga ko kofar gidanta to wannan lokacin da dare ne sai ta ji tsoro to tsoron nan da ta ji bata ambaci Allah ba duk mala'ikun da suke baka kariya sai suka kauce shi yasa in wannan ɗabi'ar da mata suke na daga sun ga kadangare ko kaga abun tsoro kace wayyo su ba kai wani kai irin wani tsoro wanda yake so in baka ambaci Allah ba kana ambatar wani ba Allah ba kace wayyo misali ko kai ihu jama'a to wannan lokacin sai mala'ikun Allah su kauce sai mutanen da ka nemi taimakon su zo su kare ka in suka zo su kuma ba ganin aljanu suke ba ko shi yasa abu na farko kana jin tsoro ka nemi taimakon Allah subhanahu wa ta'ala ka nemi Allah ya kawo ma cikakken mafita amma ka diba aljanu ne yace wannan lokacin ne da ta ji tsoro ya samu ya shiga jikinta wuri na gaba shine abin da ake ce ma al-ghadbu shadid ka shiga tsoro wanda yake tsoro mai tsanani eh alaga da hushi ka shiga hushi hushi mai tsanani wanda yake har za ka yin kama gangamin da baka ma san kayi su ba akwai wanda irin shaɓata za ta daina ta heso maganganu ko ba haka nan ba to wannan babu shakka duk lokacin da ka shiga irin wannan hushin matakar ba ka nemi taimako Allah ba to shedana aljani zai iya shiga jikinka ko in aka ma tayi zai iya tasiri kanka in Allah ya so muna fahimta shi yasa annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba jarumi bane mai daukan mutane yana buga su ga kasa wanda ake ce ma jarumi shine wanda yake mallakar ranshi a lokacin da ya fushi muna fahimta biye da ranka ya bace kakka biye ma ranka ka aikata wani abu wanda Allah subhanahu wataala ya ce haramun ne ka aikata shi muna fahimta wannan shine ake cewa wani bangare na sarai kullum zaka ji Allah yana zargin mutanen da ke da sarai Allah yana cewa ai su masu sarai suna da wani abu ne wanda suke bauta ma shi ne sarai Allah ya ce afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu shin baka ga wanda ya riƙi san zuciyarki abin bautar shi ba ya sa abin nan ba daidai bane amma saboda zuciyar shi tana so sai ya je ya faɗa cikin wannan abu muna fahimta yan uwa sai abu na gaba shine ni ghaflatu shadid mutum ya gafala gafala game da addini ya zama kana wasa da sallah ko ba ka yin sallah kan lokaci a ko kuma baka addu'o'i addu'o'in sahi addu'o'in mareci addu'a hita daga cikin gida addu'a shiga addu'a shiga ban daki addu'a sa kaya addu'a cin abinci a in kana rabkana ga wannan to babu shakka lallai shedana aljani ko sihiri zai iya tasiri kanka amma in Allah ya so muna fahimta sai sai uwa kan mu sakaci da addini mu rike azkar mu rike addu'o'i wanda su ne za su ba mu cikakken kariya ba bokaye ba ɗan gori ba ba laya ba wallahi bishe man banza ne malam wahid yana yi ma wata ruqiya aljanin yake mishi kan ma ka wahalar da kanka ni ba hita ba zani na an je da ni wurin malam wani an je da ni wurin bokawa ne na gagare su ni ba hita ba zani malam yake mishi wa yake ka hita ai ba ba hita muka bukata da gare ka ba ƙarshe dai da aka ja aka ja sai aljani ya ce malam sai dai in ka yarda in hita daga jikinta in dawo jikinka muna fahimta sai malam ya ce mishi babu matsala zuwa can aljanin sai shiru sai fashe da kuka malam ya tambaye shi me yasa shi kuka sai ya ce mishi a yau babu wani shedanin aljani da ya isa ya shiga jikinka manzon Allah ya yi gaskiya ya ce wanda ya la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir ko dari annabi ce a ranar nan ba wani bala'i da zai samu shi yasa ka daure bayan sallah asuba ka zauna kai la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir da addu'o'i irin su bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama wa huwa as-sami'ul alim annabi yace in kai ta so uku da sahi kai so uku da marece a ranar ba wani abu da ke da cutarwa wanda ya sai cuta ma babu shi in kai hasbi Allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim so bakai annabi yace duk matsalar ka sai nan an isan ma da fahi kawai duk mai sai ga bayan ka wallahi ƙarya yake yi to asali musulmi mun rabta ne ga wannan addu'o'in ne mun kama shirme da hayaniya shi yasa daga abu ya zo sai ya same mu saboda ni muna da sakaci da addu'a amma ba zai inda muku wani abu in dai kana addu'a ko ko aljanin ko sihirin ne in ya zo Allah yana hauda ka kai shi ko kuma abin in ya zo bai tasiri kanka kamar yadda zai tasiri kan wanda bai ambatan Allah subhanahu wa ta'ala akwai ɗaya daga cikin malumai sihiri aka yi mishi da aka mai sihiri sai ji kawai kanshi kai kai tsaye sai ji kanshi na ciwo ko da ya ji kanshi na ciwo biyai damu ne yanzu sai ka ce a baka fara ka shafo wanda asali wannan ba daidai bane ba daga ka ji wani ciwo a cikin jikinka ko abu na farko da za ka yi ka roƙi Allah ya ma maganin mene ne dan ba san mene ne ba ciwon kan nan da ya ce sai ya ɗauko kwafi ya karanta ƙulwa da falaki da nasu da azul kursi da amana rasul da sauran addu'o'i kawai sai ya sha wannan ruwan kun san wannan ciwon kan mine ne ashe sihirin nan ne sihiri ne aka mishi aljanin ya ce wannan addu'ar da yi har ya lalata mai rabin jiki wannan addu'ar da ya sha ruwa to yanzu da fara ne ya sha a ko da likita ya ji aka mai allura to asali musulmi muna sakaci ne kwarai muna sakaci ne wanda wannan ba daidai bane ba wallahi mu kama addu'o'in nan nan ne za mu samu cikakken tsari shi yasa ai za ku ji Allah subhanahu ta'ala da yana bada labarin wannan masharantan mutanen na daga cikin aikin su sai Allah subhanahu ta'ala yake cewa da yake wasaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihir shaytanu ne aljannu ne kawai wanda suka kawo ce ma Allah suke koya ma mutane sihiri har su rinka ba da kusoshi ne ƙarya su ce yana da asali duka Allah ya kore wannan Allah yake cewa na daga cikin aikin da suke shirye ne yufarriquna bainal mar'i wa zawji suna kokarin ya za su su ga sun raba tsakanin miji da mata wannan shine malaman ruqya suke cewa wani nau'i na sihiri shine ake cewa as-sihru tafriq ya za a yi a raba mutum da matar shi ya za a yi a raba mutum da aikin shi ya za a yi a raba mutum da gidan shi muna fahimta wanda wannan bahaushe yana ce ma wani wani bangare na wannan sihirin kurciya muna fahimta ya za a yi inda kake aiki a raba ka da wannan wurin ya za a yi matarka a raba ka da ita ya za a yi ɗanka a raba ya za a raba ka da danginka duka bokaye masharanta kilan na albarka suna yin wannan amma Allah ya ce wa ma hum bidarina bihi min ahadin illa bi iznillah bai su isa su cutar kowa da wannan sirrin ba sai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa in uwa mu ci gaba da addu'o'i Allah zai kare mu Allah yake ku sani wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq haqiqa tabbas duk wanda ya je sihiri duk wanda ya je wurin bokaye yayi asiri Allah subhanahu wa ta'ala ce ya san bai da rabo a lahira kamar yadda za mu zuwa mu ji Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ula'ika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda sune wanda suka ba da shari'a suka sayi bata bata ce kaga musulmi bai iya kwana wai saboda dan uwan shi musulmi yana ci gaba a kasuwanci musulmi bai iya kwana saboda dan uwan shi musulmi yana ci gaba a ma'aikata sai ya kama hasada wai shi kokarin shi yanzu ba ma matsalar shi aikin ba ya za a yi hashi a salwantar da shi to amma in muna addu'o'i sai Allah ya ba mu kariya wanda akwai misalce misalce yawa kan wanda in suna addu'o'i suna samun sauki kwarai kan sihiri ko kuma aljanu da ke damu shi yasa zaka ga mafi yawanci wanda suke fama da matsala na aljanu in dai suka dogara ga magani kullum cikin matsala suke shi yasa na daga cikin abubuwan da ake son mai ruqya dan muna bayanin shedanu ne aljanu da mutane suna da tarko wanda za su ma shi babban matsala aljanu in dai yana mu'amala da bokaye ya za ya saka ka ya ga kayi ridda ka bar addinin ka babban malamin musulunci Sheikh islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alaihi wata rana yana yi ma wata ruqya muna fahimta sai aljanin yace mishi malam ni dai yanzu tun da na ga kai babban malamin musulunci ne mutumin kirki ne kai zan fita saboda kai malam ya ce ƙarya kake makin Allah ka hita dan da'a ga Allah ko kuma mu nemi taimakon Allah mu wulaƙanta ka nan yanzu nan tarko ne wa an ce za a hita dan kai daga ka yarda a hita dan kai an bauta ma kenan muna fahimta a abu ne wanda ake yi dan Allah shi babban matsalar shi ya za a yi ka saba ma Allah ka yarda to Allah ya sa malam malamin aqida ne malamin tauhidi ne ya gano wannan tarkon na aljari sai ya ce mishi kai ta dan Allah ba dan ni ba Allahu akbar to yanzu in baka gane wannan ba sai shedan ya batar da kai sai ka gani a she ka gani wannan limancin da nake ba banza ba sai kuma a ce ka bar musulunci ba sani ba kwarai da gaske akwai wani mutum shi ma in wannan musulman musulman suna da yawa da suka je aka yi musu ruqya matar shi tana fama da matsala na aljannu kun san ya aka yi sun dawo shi yasa ita ruqyar nan kullum muke kiran mutane ilimi ne wallahi in baka koye ta ba kullum zaka shiga cikin hayaniya da rigima iri iri kai ma baka tsira ba balle wanda kake ma ruqyar su tsira saboda ni baka da ilimi kanta mutane sun maida ta sana'a neman kuɗi kawai suke yi ga shedannu iri-iri suna ta hitarwa da sunan ruƙiya masu kwamtai wanda masharanta ne ba masu da alaƙa da addini kawai sun dawo gida sai aljani ya ce to yanzu na yadda za a yi kai dai ka ga can ka tsaye wurin wancan wanda ka tsaye wurin shi ni ba kai ba za ni amma dai yanzu ga sharaɗi guda kun san me sharaɗin aljani ya ce ina son ka saki matan nan taka ko da saki guda ne ni kuma na yi ta daga jikinta shaidanni kenan a to shi sabi da mijin gaɓo ne wawa ne sai ce to sun da haka ne yanzu ya mutu saki guda ya bai sani ba aljannu mayaudara ne maƙaryata sun yawa daga cikinsu Allah ya ce yulquna sam'a wa aktharuhum humul kazibuna Allah ya ce mafi yawancin su makareta ne shi yasa in aljanna magana ba ma kama ake da in ba an yi bincike ba sai aljanna ya ce a ai wance ce ta musu asiri ai wani ne mai asiri ba gaban za ya zo ya haɗa ku gaba da junanku kawai ana nan sai koma ana nan ko bayan ya sake ta saki ɗayan ya maido ta ko kuma sai aljani ya dawo mayaudara ne sai koma kasan mutanen mu ko malam da kile kaza ya aka yi wai ga abin da aljani yake mai shi kuma ya aikata kuma yanzu gashi daga baya aljani ya dawo shi yasa amma in muna addu'o'i sai Allah ya ba mu kariya wallahi ba da jima'an nan ba akwai wata mace da suka zo daga wani gari tana fama da rashin lafiya sai wani ɗaya daga cikin ɗalibai na ya kira ni ya ce min da Allah malam mutanen da su yi nisa a taimaka a zo a tarbo su su dawo ka hanya saboda ni suna sai ka sai mu suna neman magani in bai da imani da Allah sai ya bace ko ina sai ya je neman magani kawai na ce babu matsala in na samu dama zan ta yi ko da na je ko in ce nan garin sun ji labarin wani mai gobe da nisa ne yanzu dai ya je ashe wai ya gano wai kishi ya tace ta mutu asiri ina muku rantsuwa da Allah ko rishin lafiyar ta ba ta ma da alaka da kishiyar ta amma shi wannan bokan yace kishiyar ta ce ta mutu asiri kuma karshe ana ta maganin babu sauki ko da muka zo ni suke ji kaza take ji kaza take ji kaza take ji kai karshe ko karatu ma ba a yi muta ba matsalar ta ba mata da alaka da kishiyarta amma shi boka makaryaci in ma akwai aljanna yan uwan shi makaryata sun ce kishiyarta ce kuma wallahi ina gaya muku ko bin san kishiyarta ba amma kishiyarta ba ta da hannu cikin rashin lafiyarta sau nawa za ka gani su ma da yake jisu sai akwai mahaukata wai ka ga an je rigima aljani jisu kai ya da ita in aljani ya zo sai a yi shari'a ko ba haka nan ba a'a ai aljanin ne yace ai wanta ce ta muta to wanta ce ta muta ko yanzu ina aljanin yazo in ya hito jikin mutum ka ce a'a yazo yazo ka ganshi sai ya labari labari ya ne akai ko ba haka nan ba to shi yasa wallahi ilimi ne sai an kai an koya daga kaji wani matsala a rayuwarka ka roki Allah in ma kai baka san menene ba Allah ya san menene sai ma maganin abin da ke damu to shedanu suna da hanyoyi da yawa wanda suke yi don su ɓatar da mutum musamman in sun ga kana da riko da addini shata za ku ga da yawa daga cikin masu shiga rukiya in ba su da ilimi ƙarshe ko wani aljani ya buge shi shi ba ya koma zaren rai muna fahimta ko kuma ƙarshe sai ya koma boka saboda bai gane ba sai aljani ya ce to a'a ni yanzu malam yadda za a yi zan rinka taimaka ma ka rinka yadda aljani muna ganewa ko daga ka yarda da wannan ka yarda ka bar addininka ka nemi taimako wani wanda ba Allah ba kullum cikin sallah kana cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah kai kadai nake bauta ma kai kadai nake neman taimakon ka sai kuma gashi ka nemi taimako aljani wurin yadda aljani wannan kuma hanya ne na shirka musamman zaka ga hatta cikin mata sai aljani ya ce a'a shi kawai ya zo ne zai rinka taimakon ta in ana kaza ya ba ta labari waye saka sai ku ce mu ba mu bukatar taimakon ka na Allah kawai muke so to shi da ban babban matsalar shi ya za a yi ga ka kauce daga sama hanya kun ga da yake mai ibn taymiya ibn taymiya ce mai ƙarya kake yi ka hita dan da'a ma Allah ba dan ni ba ni ban isa ba ni ba kowa bane ba ni ma bawan Allah ne kamar sai in kuma ka ki hita dan Allah za mu nemi taimakon Allah sai mu wulakantar da kai muna fahimta wala in ka samu cikakken yakinin na azuciyarka yau ni ne aljani kuma gashi Allah ya yassare musu abubuwa da yawa wallahi da za ku je ku karanta ilimin ruqya na musulunci za ku ga abubuwan mamaki yanzu aljanin da ke kana nan da doke gwani zai iya zawa ne Allah ya bashi wannan damar ban mance wata da wani malamin wanda ya karantar da mu ilimin ruqya ya hada aljanu aure budurwa ce ita aljanin sai ta shiga kuma jikin wata wai kawai saboda tana son ta siya abuta muna ganewa tana ta muta kaza tana ta muta kaza tana ta muta kaza ƙarshe dai har aka zo ko da aka zo ta ce a ita kawai kaza kaza ce ce ba mace kina da armi ce ba ta da armi ni ce ce budurwa ce ce ko zaura ta ce budurwa ce kina da sarmayi tace tana da sarmayi yana ina tace yana masar tan gaban makka ina yi yo ya aka yi ku yi alme ba malai yake kirawo shi kan ka ce mi sai tace sai ce gashi kage in baka yi imani da Allah ba an sai ka tashi ka ruga kai kana son ta tsakani da Allah ya ce ina son ta ashe ita ma mareni ya ce ma ta ke aljanna kana son ta yace yana son ta to ya ake baka alme ka bai ce malam ka sa alman ne yanzu alme wahala ce da kai gami da mi kuke ku aljannu ce sai an saye gola an saye ƙarya an saye atan wannan an saye kaza an saye kaza shi kuma yanzu rayuwar buga-buga ce ake yi a suna kasuwa aljannu kwarai da gaske kwarai da gaske eh ko ai shi damun abin da yake son ya batar da kai in kenan in ka yarda shi ne yayi kenan ba Allah bane shi damun abin da yake so kawai ya za a yi raba ka da Allah shi ne kawai abin da yake bukata muna ganewa a wancan wancan banza wancan wuri duk wanda ya ma sihiri in yana da iko abin da zai ma shi ne ya raba ka da duniya to abin ya gagare shi ne muna fahimta shi yasa bokaye masharanta ne Allah tsire musu albarka ba su da aiki kullum sai haddasa fitina da bala'i cikin mutane wallahi kawai mu roƙi Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu daga shararrukan ana nan ma ne ce to yanzu ka je ka sanya za kai ka bubugo abin da kake da ka kai gidansa a zo a muku arme yace in ma an sa rana alman ku zo ku gaya mun sai amma in kun tashi zawa ku yo sufa na mutane ka ku zo da shiga wanda za ku rigita mun iya sai an shiga cikin daki sai ku ce ai mahallan ni ce aljana wanda ni ne aljanuwa ne wanda ke da jikin wannan to kaga yanzu in baka da hakikanin imani da Allah daga kai cikin daki ga aljanu guda biyu a sai ka ce bari ka mutu taga ko ba haka nan ba ka ce mishi amman ƙarya yake bai isa ba kawai sai kana neman taimako ne wurin Allah ba wani a kada a raya ka ce kai kai fa a rayuwarka ba ka da wanda ya kai Allah to in kana da wannan yakini Imam Ahmad bin Hanbal ana ba da labari daga cikin isoshin shi aljami ya hito mota ya taso mota sai aka zo aka ga mai bai da dama yace ga takalmin shi akai a ce ma aljami ya hita dan da'a ma Allah a kawai dan da'a ma Allah shikenan ka ce ma aljani ya hita dan Allah kai ya ma dubara ce tunda da ya gano kai mutumin kirki ne yanzu dai babu matsala zai tafi ya kace a a ni ba mutumin kirki bane ba ni ma nafsi nafsi ta kai na nake amma da Allah za ka hita wanda kamar da na ga muku hanyoyin da ake bi aljani ya shiga jikin mutum ko hanyoyi guda hudu to haka aljani ma shiga uku ne yake ma mutum aljani zai iya shiga don yana son ka muna fahimta mafi yawanci wannan mata aljanin da ke damun su za ka ji aljani ya ce yana son ka ko da mace an ne ce kuwa dalle yan mata kawai shi ba komai ba santa yake yi har sai ya kai wani lokaci in soyayya ta yi ƙarfi har suna da iya tsakanin su kwarai da gaske yanzu na watakila da na ci gaba da bayani ko in akwai mata na wata za ta gane ilallai ake ita ma ba tana da ba a yi sati ba bambanci wata rana cikin karatu haka irin wannan babin ya biyo wallahi wata baiwa Allah na tausaya mata kwarai yarinya ce na tausaya mata kawai yadda muke bayani na gane ita tana cikin matsalai kawai ita kaɗai ko sai da yin tana cewa wallahi ƙarya yake wallahi ƙarya yake baiwa Allah suna aihuwa da matanmu kare da gaske ƙarshe ma ko in abin ya yi ƙarfi sai ya zamana in tana da sakaci da addini sai ya hana ta alaƙa da duk wani ɗa namiji wanda ke son ta ya arme ta yau daga cikin mata akwai wanda duk soyayya da za a yi duniya sun yarda a yi amma daga an zo arme su ce a akwai wata wadda in an daga ta zo musa ga magana arme ko za ta yi ta jin daɗi tana murna amma daga tayi kwana ta tashi ba wanda ya isa ya karba wannan alma sai da lahiya wai ashe aljanar da ke son ta ce muna ganewa take zawa cikin kwananta daga tayi kwana ta ce mata kake kuskura in kika yarda kika yi almin sai na kace ki sai na miki kaza sai na miki kaza sai na miki kaza ita kuma daga ta tashi sai ta buga kai ga kasa ta ce babu wanda ya isa ita ba a yi wannan magana da ita ba to aljani zai iya shiga da yana son mutum wanda na daga cikin nau'in shigar da aljani ke ma mutum yana son shi akwai wannan nau'in na walhadiya misali in yake walhadiya ta kasu kashi biyu akwai ta ɗabi'a wanda likitoci ke magani akwai ta iskoki yanzu kamar kai ne in kana wasa da mutum yanzu ga malam ina wasa da shi in na haƙare shi ko zan iya kama hannun shi in lankwashe yana bari bari bari muna fahimta to haka nan fa aljini yake sai ya dauke ka ya nuna sama ya sauko ka ga kasa abokai shi suna shayewa ne da Allah ya ne shi na a aboki na ne kaga ko ga abu ta ina ranar ta sai ka hau sama ya ture ka wai wasa ce yake ma to aljini yana iya shiga dan yana son mutum muna fahimta yan uwa sannan kuma zai iya nau'in shiga na gaba shine zai shiga dan an turo shi shine mai alaka da bokaye ko masihirta ko ɗan bori wani ya je wurin boka ya ce yana son matsalar shi da kai shine so yake amma sihirul madu ko sihirul tafliq ko sihirul hawatib ko sihirul khumul ko sihirul junud ya ce shi kawai so yake a haukata ka subhanallah kawai shi to boka zai iya asiri sai ya hada da aljani in Allah ya bada nasara sai abin ya tasiri kanka to za a dawo ma aljani wanda malaman tsaya suka ce in aljani ya zo a cikin jikin mutum yana zamnawa ne a cikin ɓargon shi to cikin ɓargon mutum nan ne yake da alaƙa da kowace jijiya yanzu in yana son ya saka kwana sai ya taɓa jijiya kaza kawai sai dai a ga salin shi ka kai kwana kawai yana son ya haɗa ma amma cikin kai kai ta zage zage kai kaɗai so ya saka magana ya san inda zai taɓa ya yi so tan kwantar in ka kawo da surutu subhanallah Allah ya hore musu wannan muna fahimta to sai nau'in shiga na gaba shine aljani zai iya shiga jikinka don ɗaukar fansa misali ka cutar da shi ko ka sake shi baka sani ba ko ka watsa mai ruwan zafi ko ka je inda yake wani abu ka mishi wani abu ko ka kashe wani abu a shi aljani ne ka kashe baka sani ba to yanzu aljanin nan zai iya shiga jikinka don ɗaukar fansa muna fahimta wanda duka wannan duka ka kaf akwai misalce-misalce kansu musamman wannan dai aljanun na 'yan mata mahiyanci aljanun soya ne kawai yana son ta ne saboda ya ga ta iya kwalliya ko ba haka nan ba yanzu kwalliyar ce na sai ya ce ni yana son ta sai ta ta fama da wannan matsala wallahi akwai giya wanda abin ka sani Allah ya yi musu sai kuma wanda suke fama da matsalar na sihiri wata kawai wani wani ne shi yasa wallahi mu kiyaye zalunci subhanallah kawai wani ne zai zuwa yace abin da yake so wani matsal wani ya mishi kaza yana son boka ya haukatan mai da wannan mutumin ko ya kashe mai shi ko kuma ya kaza wani kuma zai zuwa yace yana son wani tsakanin shi da matar shi a raba su wani yana zuwa yace ina son tsakanin wani da aikin shi a raba shi har iyaye kwarai da gaske sai a raba mutum da aikin shi wataƙila kana shigowa ma'aikatai duk inda hankalin ka yake kai akwai mutanen da aka ma'asiri babban ma'aikaci ne duk takardun da aka kawo ya yi sinyashi su wuce ya sa hannu sai ya yi ta beta saman takardun duk ya lalata takardun mutane akwai wanda yake daga ya shigo biran shi jini kawai yake kallo bai iya zama sai ya hita akwai wanda zai cewa daga ya shigo gidan shi ya shiga bakin ciki kenan mace ta ce ina zaune da mijina lafiya in ina son shi in ya hita sai in ji na samu nutsuwa cikin gida amma yana sallamawa to duk inda hankali zan ji ina matsa da inganci amma yana shigo gida to babu ji babu kwanciyar hankali wanda wasu alamomi ne na sihiri wanda ake araba mutum da mutum ko kuma mi ko kuma ya zamana abin da bai kai bai kawo ba sai ya haddasa tsakaninku ku yi ta faɗa ko kuma ni ko kuma ya zama da duk wani abu na jin daɗi tsakanin ma'aurata sai ya ƙoƙari ya gaya za a iya haɗa ku kullum kullum abin da yake ƙoƙari ya za a iya nuna ma wani abu wanda matarka take wanda ba ta so kullum ya za a iya nuna miki wani abu wanda kike wanda mijinki bai so kullum shi burin shi ya za a iya gani wannan alaƙa ta ku ta samu matsala muna fahimta to sai wannan misali na aljani yadda yake ɗaukar wanta akwai wata yarinya wadda take samsam gata kawai kai tsaye sai ƙahuwanta su tsaya su ƙayi ki sam sam kawon sai su kasu aiki ya aka yi sai da aka zo ana bincike kun san me ya same ta wata rana ta kamman mata in ba naman ce ba wanda ya himan mata ba irin sai tururuwa ta hito cikin gidan shi da yawa wanda a musulunci ba haka ake yi kai tsaye ba kawai sai ya ɗauki hoda duka ya buga duka ya buga ma wannan tururuwar suka mutu ashe wai aljannu ne ke biki ba tururuwar ba ce ba to shi aljanun da ke jikin yari ne ko aljanun da ke jikin yari ne sai suka ce kakan mamman nan tata kakan yari ne nan ji ya hallaka musu uwayensu da kakanninsu su kuma suka yi alkawari duk zuriyar su ma sai sun hallaka ta kaga ita ba san hawa ba san sauka ba to kaga a wannan lokacin dole za a ba aljanna hakuri saboda cutar ta akai kai ne mutum ya kashe ka da mali ya amshe ba kuɗi kuma a je wurin iko a ce eh yayi daidai a aiki yanzu cutar ka akai ko ko a hukunta wannan mutumin in bai da abin da zai biyan kawa dole za a lallaba ka kai hakuri ba wani ko Allah bai cewa dole sai ka yayi to wannan lokacin sai ka bayyana ma aljanna shi asalin mutumin nan bai sani ba akwai ɗaya daga cikin sahabbai wanda suna ana halin yaƙi sai annan muhammad sallam ya ce mishi to kai tunda an gole ya kamata ka leƙo gidanka ka ga iyalanka suke har ya tahi ya ce muna halin yaƙi ya kamata ka ɗauki makami ka tai don baka sani zai faruwa ba sai samu musulunci bai yarda ba da murin yawo hannu biyu irin yadda muke yawo wallahi baka sani zai faruwa kawai kana iya tahiya Allah kiyaye za ka iya ganin wani abin cutarwa ya zo ya gista gabanka ko ba haka nan ba kai kuma baka da komi ka tare da kai yana zuwa ko sai ya tarda matar shi ta hito sun canza gudu daga cikin ɗaki kawai yana leƙawa sai ya ga maciji ne cikin ɗakin biyu ya rarraba kanu kawai sai ya ɗaga wuƙar ya dace macijin nan yana dace macijin daga nan shi ma ya faɗi ya mutu sai aka zo aka ba annabi labari annabi ya ce kai ya manta ya gaya mu mutane an yi bakin shekaru cikin madina duk wanda ya ga wani ƙwaro ko wani maciji cikin gidan shi dabba dai babba annabi ya ce kakka kashe ta sai ka mutu sanarwa sai ka mutu kashedi kaga maciji gidanka ba ihu za kai jama'a zo a kashe maciji ba ya gaya ma maciji ne zai iya zama ba maciji ba ne ba ya kun san ya aka yi ashe maciji ashe aljani ne ba maciji ba kashe shin da yan uwansa suna nan yana kashe shi su ma suka buga shi shi ma wancan suka yi suka kashe shi shi yasa annabi ya ce to in an gani a rin kasar nawa da ka ga maciji gidanka sai jarumta ba wani abu bane ba bai bai isa ya cutar da kai ba muna fahimta akwai hikima kwarai cikin karatun manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yanzu in ka ga miciji gidanka annabi yace ku yi zabi zabi kai da shi ku haɗu ko ka zo inda yake ka gaya mishi ka ce bawa Allah kana tsoratar da mu kana cutar da mu ba mu san ganin ka ka gusa ka ba mu wuri annabi yace in ka sake ganin shi ka sake mai ka shedi haka karo na biyu yana ji amma ku gane yanzu in ka mai ka shaidi karo na biyu ko to karo na uku annabi ya ce in ka gan shi ka nemi taimakon Allah ka kashe shi kaka ce ihu jama'a maciji a'a ka yi bismillah ka nemi makami ka buge shi to a lokacin abu biyu ne in dabba ce ba aljani bane ba dama ya nuna bai ji sakon da ka gaya mishi ba muna fahimta kenan dabba ce dama maciji ne ba aljani bane ba amma akwai kububuwa wanda annabi ya ce dama ita wannan aljani ne kana ganin ta annabi yace in kuma shedanin al in kuma aljanin ne muna fahimta yace wannan lokacin da kai bismillah ka ambaci Allah in ka kace shi ba a komi in kuma baka same shi ba zai bacewa ba za ka sake ganin shi ba a tattare da kai insha Allah muna fahimta su duka musulunci ya karantar da mu wannan in ka je sabro za ka kashewa bismillah ka aje ba sabran bane ba amma sai nake ji mutum ya bada sif babu gaira ko ba haka nan ba wallahi wannan kai subhanallah yau dai karatun namu ya koma mun koma karatu riƙiya yau mu ma a eh subhanallah shi yasa suna da shari ne suna da makirci kawai ka roki Allah ya tsare ta sabida ni mawaki yace faɗa da aljani ba daɗi me ya matsalar ba ganin shi ba kake amma in ka roki Allah sai ya tsare ka annabi yace duk wanda ya zo kwanci daga cikin ko karanta asul kursi da amana rasul za a tsare shi da ran baki daya za a rubuta mai kamar ya kuma yana ibada kai karshe annabi ce in ma kai alwala ka kwanta ko Allah zai kawo baka mala'ika ya gadi duk wani abun cutarwa annabi ce bai ce cutar da kai ba daga ka motsa yana cewa Allah ji ɗanka Allah ya ma rahama saboda ka kwanta kana da ƙarfi amma duka ba mu yi wannan muna fahimta to kun ga yan uwa in aljani cutar shi aka yi ya shiga jikinka a to abinda ake bukata yanzu za a lallabe shi ne a baya hakuri ba daidai bane ba a yi ta surwa karata alqur'ani a ce da tsiya sai ya hita a'a ai kita mishi akai kai wallahi akwai aljanna da ina baka labarin halin da yake zaka yi kuka ka tausaya mishi akwai wani yaro da kusan ba haka ya hito mishi ga baya irin ɗiyan masu kuɗin nan ya tafi kawai kawai ya ga gatari ya ɗauko yana tsara ice sai ga maciji kawai wulga nan da maciji yake sai dace shi so ba a jima ba sai wannan abin ya hito mai gaba ya ayi ta yawo likita in zai tashi ka ga yana wahala wai sai likitocin suka ce lakan jikin shi ce ta mutu sai mala yake ƙarya ce duk wanda lakan jikin shi ta mutu shi ma ya mutu ko da aka zauna ana ma yaron karatu ko sai ya miƙe tsaye aka sa aka rike shi aka zamanar da shi aljan yana gawa sai fara kuka ya aka yi yace wallahi malam ya kashe mini mata ne ya bar ni da iya ƙanana ɗaya da isa ma ɗaya amfani ba ban sanya zan yi ba wannan ba ka tausaya mishi kuka yake yi ana ba shi haƙuri yana kuka matarka ta mutu ta barka da iya shidda ko bakwai biyar ƙanana ba za ka ga matsala ba a ce babban bai wuce shekara bakwai ko takwas ba shi ma ne wanda yake sai an zauna an nutsar da shi a to ya za a yi nutsar da ƙannan shi yana kuka ya aka yi ce wata rana ne ya zo yana faskare ya ɗauki gasari kawai matata ta zo wucewa da siffar maciya sai ya dace ta yana kuka ce yanzu bai sanya za yi ba to ka gani za ka kwatanta mai asali shi bai sani ba ka ba aljana haƙuri muna fahimta kamar yadda kai ma in aka cuce ka kana buƙata a baka haƙuri ko ba a turta ta ka a ce ni dole dole sai ka yi dole dole sai ka sai ka sai ka yayi zaluncin da aka ma shi yasa da ka ji tsoron nan kai kokari ka ambaci Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya datar da mu yau kuma mun shiga wani karatu daban da da a wani lokaci mu gani da rabi har yayi kai yau ma mun cinye lokacin namu to kenan insha Allah ta'ala za mu saurara wannan saboda lokaci yayi gobe in Allah ya kai mu da rai za mu yi tafsiri daga mun yi gobe kuma mun tsaida sai kuma wata shekara in Allah subhanahu wa ta'ala ya kai muna rai abinda muka karanta ne dai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi muna tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala nike koya ya yi mana baki daya kina inda kai mai tambaya ko kuma wani wuri da aka ji mun yi kuskure insha Allah ta'ala za a iya za a iya tunatar da mu wa alaikum assalam wa rahmatullah ala samu mu da Allah a ba gaskiya bane ba aljannu suna mutuwa kamar yadda muke mutuwa duk wani abu da ke da rai da ka sani a duniya zai mutuwa banda Allah subhanahu wa ta'ala eh ban fahimta ba eh ai akwai kariya ga hikimar musulmi in ta ɗauka addu'o'i akwai tahsinat wanda ba dan lokaci yayi ba da na zana muku irin kariya wanda musulunci ya zo da su akalla guda bakwai ko guda goma sha wannan na ma zana wasu daga cikin aha kamar ya ka biya kuɗi aka warware ka je wurin bokan kai ma yai to ayya eh eh eh to kahi kahi wanda aka ma asirin lalacewa eh kai da ka je wurin boka annabi ya ce duk wanda ya je wurin boka ko dan duba sai ya gaya mai magana bokan sai ce to yanzu wannan asirin da aka ma mutunan ku in dai kuna sa a karya asirin muna fahimta sai bokan ya ce kai kun yi kaza kun yi kaza sai ka ce boka ƙarya kake an ki ba a yi annabi ce in ka gaya ma boka wannan magana za ka kwana arba'in kana gaba da Allah za ka kwana arba'in dole sai ka yi ibada Allah bai amsa tunisiyon kenan sai ka yi sallah kuma in kai ba a ba ka sakamakon sallah saboda ka je wurin boka ka ce yana ƙarya to manzo Allah in boka ya magana kace gaskiya ce yace a lokacin kai kama bar musulunci baki daya kace ni manzan Allah ƙarya nake duk annaba wanda suka zo Qur'anai baki daya kace ba gaskiya bane ba ka samu ce mu abin da nazo da shi muna fahimta sai sa akwai hadari are zuwa wurin boka ya uwa kan mutun ya yarda duk matsalar da yake a rayuwa ka rinka shaida mu Allah ka bi hanyoyi wanda musulunci ya yarda da su ka nemi magani muna fahimta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ba wata cuta da Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar sai da ya sabkar da maganinta duk cutar duniya da ka sani Allah ya sabkar da maganinta sai da yace alimahu man alima wa jahilahu man jahila wanda ya sani ya sani wanda kuma bai sani ba bai sani ba bai ji ba eh aha ai shi yasa musulunci bai yarda da wannan zargi ba annabi ce iyakun bizan ina muku kashe ku bari ba daidai bane ba yanzu wannan abin da yanzu kamar yanzu misalin mutan da na baku kage yanzu duka su wannan bokayen idan na albarka sun ce kishiyar ta ce to kage ni hitana ce za su haɗawa kuma abin bai ma da alaka da kishiyar ta to yanzu kaga in kai ne yanzu kai wannan zargin daga baya abin ya bayyana ma za ka nadama ko ba haka nan ba karshe ka kwaci zunubi mara amfani Allah ya tsare mu kenan ba daidai bane ba wannan kwarai da gaske shirme ne duka ba na aljani aljani zai iya ce ma asiri ne wani ne yayi kuma tona asirin na nan ka tono ka dauko amma ba shi bane ba ƙarya ce gaya mar da kahin ka zo ka diba ya halada ne ya zo ya binne duk abin da yake ma akwai Allah ya tsare musu wannan to aha bai ji ba ai da mu yi bayani ko yana da nashi shidani ko a ai bayanin wannan to shi aljani in ya shigo a cikin jikin mutum yadda malaman rukiya suka ce man yawanci yana zauna akan ɓargon mutum ne to a nan ne cikin ɓargon ka duka jijiyoyin jikinka baki ɗaya saƙo suke mai da wacan suna ɗaukar wacan yanzu wannan hannun naka in kai haka hakan da kai aiko ne kake ka ɗaga shi ko to yanzu hannun hakan da kai ba kai tsaye zai ɗaguwa ba kana yunƙura a zuciyarka zai isar da saƙo can wurin kana son ka yi aiki da ɗan yatsa kaza sai ɗan yatsa ya yi haka muna ganewa ai wannan abu ne wanda yake wanda miliyan nan ma baki ɗaya me ake ce mu na da hausa eh me ake ce mishi da hausa kaman subhanallah ner kaman kwayoyin halitta wanda suke isar da sako a cikin jikin mutum a science bincike ya nuna kuna ga hannuwa ne mafi yawanci da kuma ga kahuwa misali yanzu yau yanzu nan ba ruwan sanyi bane hannuna to yanzu nan wannan ruwan sanyi da kawai ina ɗaukar su ban yarda ruwan na taɓa su da hannuna ba in zuba ma jikina ko in kai su ga bakina ko kai tsaye zan ji babu daɗi amma yanzu in ka rike su ga hannunka haka tabawar da kai to wannan yanzu sahin ga da yaji zai ruga kai sako muna fahimta to yanzu yana kai sako ta wurin kai tsaye jiki kuma sai ya dauko abin da zai baka kariya daga shi samu wannan sahin yanzu da ja kana zuba su a jikinka da ja har an hiddo sojoji da za su zuwa su baka kariya daga irin wannan abubuwan bamanta wani likita yake ce malam shi da ya tsaya ma ne kalwan kan janaba ya gano kai lalle musuluncin nan kalli annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wankan janaba in ka zo ka ka dauki ruwa kai tsaye ka kwarara ma kanka ka fara sa ruwa hannunka cikin ruwa to yace mini yanzu wannan hannun naka da zaka sa cikin ruwa to yanzu kowane irin ruwa ne in dai ka kai sa a jikinka da wahala su fita mai jikinka amma yanzu yace da ka ibi ruwan ka kwarara mai jikinka kai tsaye zaka iya ciwon kai ko ka jijice yanzu misali ba ruwa bane ba yanzu ainihin ya taba ta nan ko yanzu da zan watsa bala haka zai zabura saboda ni jikin shi bai san da abun bane ya zo mishi kai muna fahimta to Allah ya dafar da mu mun shiga dai wani bayani bayani can da ba to Mm. Kau dan karawa. ka ji wata tambaya wai wani ya ce me yasa in ya roki Allah sai ya ji shiru subhanallah wannan ba daidai bane ba akwai wata tambaya wanda ɗaya daga cikin masu sauraron mu suka aiko na so in amsa ta wanda ya ce shi wani sarmayi ne yace ya faɗa cikin zina yana zina da 'yan mata har ma da mata aure to yanzu ya yi nadama yana son ya tuba yaya ko ko in ya tuba Allah zai yaye mishi to asali abin yana dan bukatar bayani amma saboda wannan tambayar ke nan ita wacce muna iya jinkirta ta zuwa gobe Allah ya kamu da in ba na manta ba ita dangance da wanda wai cewa wai ya yi roƙo Allah ya ji shiru in dai ku kiyaye addu'a tana da sharuɗa wani addu'a ma ba a je ta wannan tambaya ma ba a je ta hagobe saboda suna da yawa addu'a tana da sharuɗa na sai ka cika sharuɗa addu'a ne in ka roƙa Allah zai amsa ma na daga cikin ku ya zama na baka shirka da Allah baka bibiyar bokaye ko ɗan bori ko kana ɗauke da layoyi sannan ya zama na baka zalunci duk mutumin da yake azzalumi Allah bai amsa addu'a shi ko mace haramu duk mai cin haramu muna fahimta subhanallah kai in ana gana za ka yi mamaki kwarai amma insha Allah ta'ala za mu saurarawa zuwa gobe saboda lokaci abinda na karanta ne dai Allah ya mana tarayya cikin lada kuskure kuma Allah ya yi mana kenan mu